من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa masu saurare yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na laraba mai tarin albarka cikin wata mai albarka wato watan lamarana wanda yau shi ne yammaci na shida a hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina yau shekara 1441 ga shi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi da muka saba zama mu yi karatu bisa larura mu 'yan kaɗan da alaramma da mai haskawa da mai ɗauka ko muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya janye mana illar da ta jawo hana taruwa a ji maganar allah subhanahu wa ta'ala in ba manta ba muna karatu ne cikin suratun rum a darasinmu na baya mun ajiye karatu daidai ayata ashirin da biyu don haka yau matashiyarmu ita ce ayata ashirin da uku a wannan sura ashirin da biyu nawa da uku wamin ati mana mukunko? yau bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاء
haka yake inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un bayan haka fa rama wa min ayatihi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihi al-ardh فيحيي به الأرض الأرض بعد موتها haka إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون kuma du ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره to sai yaya ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون haka وله من في السماوات والأرض كل له قانتون mhm وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه walahul وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ahsantu to kun ga kamar yadda jiya mun karanta ayoyi guda uku na Allah wanda suke nuna mana cewa shine mahalicci kuma shi ya cancanta a bautata masa don haka yanzu ma ci gaba ne ayoyin ubangiji ba sa karewa sai ce wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar yana daga cikin ayoyin Allah alamomin da za su gwada muku girman Ubangiji barcin da kuke yi cikin dare wannan hari da ma yini bi iradatihi sai da nufin Allah in Allah bai so ba sai ka gagara yin barci likitoci su taru a kanka a ce ai kwanansa biyu bai rintsa ba ko kwana uku bai yi barci ba to Allah bai ga dama ba kenan to me yasa ya baku ku barci yace rahatan lakum saboda ku huta jikin ya huta wa bitiga'ukum min fadlihi wato barci da daddare neman falalar ubangiji kuma da rana mana kowa ya tafi gun sana'a ta sa ai tasarruku tasarrufukum fi dalbil ma'isha ku tafi ku yi tasarrufinku wajen neman abinci bi anwa'il makasibi da nau'i daban-daban na sana'a bi iradati duk wannan ma da nufin Allah kuke inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un lalle cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke ji sama'a tadabburin wa i'tibarin ji irin na lura da ainihin wato kulawa kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa wala takunu kallazina qalu sami'na wahum la yasma'un Allah ya ce kar ku ce kun ji kar ku zama kaman wayanda suka ce mun ji alhali ba sa ji inna sharra dawabi inda Allah summul bukum alladhina la ya'qilun wato mafi sharrin masu dindike a ban kasa sune as-summu al-bukum kurame kuma wayanda suke bebaye ba sa magana ta alheri alladina la yaqiluna sa fahimtan komai wa madaha Allahu ibadahu almu'minina biqawlihi Allah madaukaki sai ya bi bayinsa mu'minai da fadin sa ya yabe su wallazina jitanabu daguta an ya'buduha wa anabu ila rabbihim lahumul bushra wa'anda wa'anda suka nisanci ɗagutu ta hanyar ƙin bautatawa ɗagutu menene ɗagutu malamai suka ce man yu'badu min dunillahi wa huwa radi duk wanda ake bautatawa kuma shi ba Allah ba ya yadda a bautata masa to ya zama ɗagutu to wallazi na ci tana ɗagutu an yi abuduha wanda suka nisanci bautar ɗagutu wa anabu ila rabbihim suka karkata wajen ubangijinsu lahumul bushra suna da kyakkyawan albishir sai Allah ce fa bashir ibad ya Muhammad kai albishir ga bayina alladhina yastami'una alqawla kaga ji kenan ko wanda duk maganar da za a yi suna sauraro su ji fayattabi'una ahsana sai su zaɓi mafi kyawu su bi ula'ika allazina hadahumullah masu wannan sifa sune waɗanda Allah ya shiryar da su wa ula'ika hum ulul albab waɗannan sune ma'abuta hankula Allah ka sanya mu cikin su wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama yana daga cikin ayoyin ubangiji yana nuna muku albarq walqiya kenan khawfan lil musafirin wa ghairihim idan mutum yana tafiya a jeji hajiri ya gangamo ya ga ana walƙiya sai ya tsorita da ma wadda ba matafin ba minas sawa'iki domin in ka ga walƙiya kuma za ka ji tsawa za ka ji cida za ka ji aradu tafar maka in ba kai sa'a ba waɗa ma'allil maɗari kuma in ka ga walƙiya ka ji tsawa to zai sa ka yi tsammanin ruwan sama wai nazzilu minas sama'i ma'a Allah shi ke saukar da ruwa daga sama fa yuhyi bihi al-ardha ba'da mautiha sai Allah ya rayar da ƙasa da wannan ruwan bayan ta mutu shine bushewanta ayyubu sahabi antum bita ta tsirar da tsirai inna fi zalika al-makur lalle cikin wayannan abubuwa da aka ambata la ayatin liqaumin yaqilun akwai ayoyi ga mutane da ke fahimta ya tadabbaru na fayu'minu wanda suke lura su imani wa min ayati an taquma samau wal ardu bi amri yana daga cikin ayoyin ubangiji da ke nuna kudurarsa da girmansa saman nan da ƙasa suna tsayuwa ne da umarninsa ai kamata bi amri da sama da ƙasa da umarnin ubangiji shi ya tsaye da su abi iradati min gairi amadin babu wani fila babu gimshiki shine fassarar fila da hausa babu wani gimshiki da ya tare ta ismu jam'in li amud thumma idza da'akum da'watan min al-ardi sana idan Allah ya sa aka kira ku wani kira daga ƙasa bi an yunfaka sahibal qarni bi an yunfika sahibul qarni wato ma'abucin kaho ya busa ƙaho warada fil hadisi sahihi allazi akhrajahu at-tirmidhi fi sunanihi ya gangaro cikin hadisi ingantacce wanda imam tirmidhi ya fitar cikin sunan nasa hadisi na 3243 an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala hadisin daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara yadda gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abu sa'id ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaifa an umu wa qadil taqama sahibul qarnil qarna ya zan ji dadin wata ni'ima a wannan rayuwa ta duniya alhali mala'ika mai busa kaho ya sa kahon a bakinsa jira yake a bashi umarni ya hura wahana jabhatahu ya karkato goshinsa wato yana so a ce busa ya busa wasga sam'ahu ya ainihin bayar da jinsa yanta zuru an yi umara fayun faka sauraro kawai yake amar umarni ya busa ƙalal musulmuna musulmai suka ce kaifa na ƙulu ya rasulallah ya za mu ce ya manzo Allah ƙala ƙalu hasbunallahu wa ni'mal wakil idan guri ya yi guri wannan ita ce addu'a kun ga annabi ibrahim lokacin da aka ɗaure shi a majajjawa za a jefa a wuta wannan kalmar ya faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakil manzon Allah a yakin badar ita ya faɗa shi da sahabbansa tawakkalna ala allahi rabbina mun dogara bisa ga Allah ubangijinmu kaga wannan tawakkuli yana daga cikin lawazim na imani na'am haka ne ko? eh? wakila israfilu an ce israfilu sunan mala'ikan nan haka ne wa mawara da min zikiri ismi sahibin karni ala annahu israfil lam yathbut minhu shay'un ba dalili na ambatan sunan mala'ika mai busa kaho israfil unzur fathul bari unzur fathul bari li ibn al-hajar malace ka je ka duba fathul bari na ibn al-hajar al-asqalani a mujalladi na 11 shafi 368 Allah saka wa malaman sunna da alheri kullun ana neman hujja ne da dalili wakila israfiluku fi suwari lil ba'th min al-qubur wai zai busa kahon nan saboda a tashi daga kabari idza antum takhrujun yana busawa sai ga mutane daga kabari na fita minha ahya wa khurujukum minha bid'awatin wahidatin fitowarku daga kabari da kira guda huwa min ayatihi ta'ala wannan ma ayoyi ne na Allah walahu man fis samawati wal ard duk wanda yake sama duk wani makhluki dake sama da wanda yake kasa to lahu nasa ne mulkan mallakar Allah ne wa khalqan halittar Allah ne wa abidan kuma bawa ne na Allah Allah bai da abokin tarayya wa idza malaka al-aqil fi kullin minhuma fa ghayru al-aqil tabi'un lahu idan Allah ya mallaki masu hankali a sama da ƙasa to marar hankali ya bi mai hankali idan ya zan duk abu mai hankali mutum mala'ika eh annabi ya zama Allah ne bi da mulkinsu to ya su saniya kuma ai su ba su hankali sun bi masu hankali ina kullun lahu qanitun dukkansu sun zama masu da'a gare shi ai mudiuna fil hayati wal mamati suna mar'a a cikin lokacin da suke da rai ko sun mutu wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa an-nasa shi fari halittar mutane thumma yu'iduhu ba'da halakihi bayan mutun ya mutu kuma Allah zai sake dawo da shi wa huwa ay al-i'adatu ahwanu alayhi dawo da halitta bayan ta mutu shi yafi sauki a gun Allah min al-bada'i akan fararta bin nazar ila ma inda al-mukhadabina wannan fa akallan wa'anda yake magana da su ne min annal i'adata shay as'alu min ibtida'ihi a wajen mutane ka dawo da abu yafi sauki akan ka kago shi wa illa fahuma inda Allah ta'ala sawa'un fi suhula in ba haka ba da farawan da dawowa a wajen Allah didde ne a wajen saukin su thumma aqaba ta'ala ala ma taqaddama min al-ayati bima ya'ti sannan sai Allah madaukaki ya yi ta'aƙibi ma'ana ya bi bayan maganar bisa abin da ya gabata na ayoyi bi kaulihi wala hulma falul a'ala fi samawati wal ard Allah shi adda siffa madaukaka a sama da ƙasa ai sifatul ulya lamba ta biyu ne ko qala Allah ta'ala fala tadribu lillahi al amsal kada ku buga wa Allah misalai inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi adda sani shi yake sani ku ba ku da sani wa qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un masalul a'la kenan ba abun da yayi kama da ubangiji wa huwa samiul basir shi mai ji ne kuma mai gani na'am dan haka sai ce wa hiya annahu la ilaha illa Allah sifar kenan Allah shi ne mai sifar la ilaha illallah ai lahu sifatul wahdaniyati fihima yana da sifa ta kadaitaka sama da ƙasa wa huwa al-aziz fi mulkihi shine mabuwayi wajen mulkinsa al-hakim kuma gwani fi khalqihi la yas'abu alaihi shay'un ba abin da yake wa Allah wahala wa la yaf'alu shay'an illa li hikmatin Allah ba yin komi sai don hikima ta dullu ala kamalihi ta'ala wacce take nuni cewa Allah kammalalle ne cikakke ne ثم تقدم سياق لجلب عقول الغافلين sannan sai siyakin qur'ani a wannan sura ta suratul rum ya ci gaba don ya jawo hankulan rafkananu al'ulama'ul zahiri min alhayatid dunya wato al'ulama'ul zahiri min min alhayatid dunya malaman ilimi na bayyane a rayuwar duniya ba su da ilimin lahira wajuhalil akhirati jahilai akan ilimin lahira alladhina ja'alu lillahi ba'da abidihi shuraka wanda suka dau wasu sashin bayin Allah suke hada su da Allah mutasawaini ma'ahu ta'ala fi mulkihi suna daidaita su da Allah a wajen mulkin Allah وهم لا يقبلون الشركة والتساوي مع عبيدهم في أموالهم الهالي سن أكتي سيتاريا دباينسو akan dukiyar da Allah ya ba su ba za su yadda ba da haka sai Allah ya ce daraba lakum masalan ko ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم kazalika كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين
Allah ka shiryar da mu to Allah madaukaki ya buga misali ga waɗanda suke ɗaukan wani Allah ba Allah ba su bashi matsayin ubangiji subhanahu wata'ala sai ce daraba lakum matsalan min anfusikum ya ku mushrikai masu hada Allah da wani masu hada shehinansu da Allah da masu hada gumakansu da Allah duk mushrikai ne akwai lamba ta ɗaya ko to sai Allah ce baraballahu ta'ala fi zalika misalan akar ai Allah ya buga wani misali ma na daban banda wannan ayar da zamu karanta fi mawdi'in akar a wani guri kala ta'ala ce daraballahu masalan abdan mamluka la yaqdiru ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawi ahal yastawun الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون
لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون Allah madaukaki ya ce, Daraballahu matsalan Allah ya buga wani misali, wani iri sai ce, Abdan mamluka, bawa ne da wani ya mallake shi. La ya ƙadiru ala shay'in bai da iko akan komitin da shi bawa ne. Wa marra zaƙanahu min na rizkan hasana, da wani kuma gashi Allah ya arzuta shi da arziki mai kyau fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahara yana ce da dukiyarsa a asirce yana ciyarwa a bayyane hal yastawuna shin da wancan bawa da aka mallake shi kaga bawa bai da izinin badda kudinsa sai in shugabansa ya mar izini wannan kuma ɗa ne ba bawa ba Allah ya mar arziki kuma ya mar gamdakatar yana ciyar da dukiyar kamar yanzu a zamanin wahalar nan ta coronavirus Allah ya baka kuɗi kuma ka danne su ka sa fulo kana ganin bayan Allah ko ruwan sha yana musu wahala kai ma ka san ba daidai kake yi ba wai kana tsoron kar kuɗin kai kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ma na kasa malun an sadaqati dukiya ba ta tawaya ba ta taba raguwa in kayi sadaka don Allah Allah zai nunka ta yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah ka shiryar da mu Allah ya ce alhamdulillah bal aktharuhum la ya'al la ya'lamuna ko mafiya yawan su ba su da ilimi wa daraba Allahu mathalan rajulain ga wani misali Allah ya buga shi da wasu mutane biyu ahaduhuma abkam dayan su bebe ne la ya ƙadiru ala shay'in bai da ikon yin komi na magana wa huwa kallun ala maulahu ya zama nauyi akan shugabansa aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair diya da ya fuskantar da shi ba zai zo da wani alheri ba hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim yanzu wannan zai yi daidai shi da wanda yake umarni da tsaye da adalci yana kan tafarki miƙaƙe ba za su taɓa yin daidai ba to shine Allah ce daraba lakum masalan min anfusikum Allah ya buga muku misali akan litatabiru dan ku lura da misalin wani iri malai ce huwa halakum mimma malakat aymanikum min shuraka'a fima razaqnakum yanzu daga cikin bayinku da kuka mallaka kuna iya tarayya da su akan dukiyar da Allah ya baku kamar a samu babban alhaji attajiri a ce leburan gidansa da shi daidai suke akan dukiyarsa kun taba gani wani alhaji to ba zai yi ba ko to haka ba a hana Allah da wani ai min al'amwali cikin abin da Allah ya arzuta ku nazumi wato na dukiya wa gairiha fa antum wa hum fihi sawa'un da ku da su ku zama kuna da mallaka daidai takhafunahum khakifatikum anfusukum anfusakum kuna tsoron su kamar yadda kuke jiyewa kanku tsoro ai amsalukum min al-ahrar su bayi ne ku kuma bawa ya'ya ne wal istifhamu bi ma'anan nafi wannan istifhami ne amma ma'anarsa korewa yake fal muradu nafai salafati duk abu hukun nan an kore su a ni ashirka tarayyar nan wal istiwa'i ma'al abid ko mutun ya zama daidai da bawansa wa khawfihim iyahum da jin tsoron su ai idza kana amrukum ma abidukum fi amwalillahi allati adakumuha kadhalika idan ya zama al'amarinku cikin bayinku a kan dukiyarku da Allah ya ba ku ita haka yake fa kaifa taj'aluna ba'da mamalikin lahi shuraka alahu to ya za ku ɗauki wasu bayin Allah ku sanya su abokan tarayya ga Allah mutasawaini ma'ahu ta'ala fi mulkihi ku daidaita su da Allah wajen mulkinsa wa tuqaddiruna annahu ta'ala yakhafuhum kuna kaddarawa cewa wai Allah yana jin tsoron su ne ay yukhalifu amrahum yana musanya al'amarin su kazalika nufassilu al-ayati Allah yace haka muke bayanin aya dake dake ay nubayyinuha mithla zalika tafsil irin wannan tafsili liqaumin yaqilun ga mutane masu lura bal ittaba allazina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm Allah ce ba haka ba dai wayanda suke azzalimai masu yin shirka da Allah sun bi soye-soyen zukatansu ne ba da ilimi ba faman ya haji man aballallah waye isa ya shirya da wadda Allah ya batar ai la hadiya lahu wa ma lahum min nasirin ba su da mataimaki ai mani'ina min azabi ba wanda isa ya hana Allah ya musu azaba wa ba da taujihin gafili na bima ta kaddama bayan Allah ya fuskantar da rabkanannu da irin abin da ya gabata wajaha ta'alar kidaba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wato Allah sai fuskantar da magana zuwa ga annabi wa marahu bi subati alal haq ya hore shi da ya tabbata akan gaskiya allazi huwa al-ilmu allazi yuwassilu ila al-akhirah tsayawa akan gaskiya shi kadai ne ilmin da zai kai mutum lahira wa huwa la yatimmu illa bil amali bihi ko da ilmin baya cika sai an yi aiki da shi fatastaqimu bihi al-qudratu li ghairihi wannan sai wato iko ya ainihin mike ga wani safaqala yace mi
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سوى نين مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون
to kun ga anan ne malaman sunna suka yi fice suka sha bamban da mushrikai da malaman bid'a shi malamin sunna aiki ake yi da shi kamar yadda manzo yake koyar da addini shi yake fara yi ai koyi da shi idan ya zan iliminka daban aikinka daban to bidiya ta tabbata Allah ka tsare mu sai Allah ya ce wa annabi faqim wajhaka lid-dini hanifa ya Muhammad ka miƙar da fuskarka ga addini hanifan ai ma'ilan ilaihi ka karkata zuwa gare shi ai akhlis dinaka lillahi ka tsarkake addininka ga Allah anta wa manitta baka kai da duk wanda ya bi ka akwai lamba ta daya kama kala Allah ta'ala wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal mushrikin a surati yunus alaihi salam aya ta 105 Allah yace wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa kan miƙar da fuskarka ga addini miƙaƙƙe wala takunanna minal mushrikin karka zan daga cikin mushrikai da wata yar uwar ta kaulu ta'ala ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin kun gan an zo wajen tauhidi sai an barranta daga shirka annabi ibrahim ba ba yahude bane kuma ba ɗan kirista ba ne shi ne nasara walakin kana hanifan musulma shi miƙaƙƙe ne musulmi akan addinin Allah dadai wa ma kana minal mushrikin ko baya daga cikin mushrikai ba ba yahude ba ne ba ɗan kirista ba ne ba kuma mushriki ba ne kaga muwahidi ne mai kaɗe ta Allah annabi Ibrahim a suratu Ali Imrana aya ta 67 wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yace inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa kaga hanifa wama ana minal mushrikeen kaga shi ma lalle ni na fuskantar da fuskata zuwa ga wanda ya kagi halittan sama da ƙasa hanifan ina mai miƙewa wama ana minal mushrikeen ni fa ban zan daga cikin masu shirka da Allah ba fitratallahi wannan ita ce halittar Allah ay tursamu bitta'il majrura ko fitra walaysa fil qur'ani ghayriha wal fitratu hiya qabiliyatu ad-din al-haq idan aka ce fitra shine mutun ya karbi addini na gaskiya ko baka yi ka san na gaskiyan da gaskiya ne wa tahayyu lahu da tanaduwa gare shi wa qila dinul islam an ce shine addinin musulunci iz la'tibara bil iman al fitri dan ba a lura da imani al fitri na halitta eh la'tibara bihi li'annahu mawjudun hatta fil kuffar domin imani na halitta Allah ya sanya shi samamme ne hatta a wajen kafirai idan ka tambayi kafiri waye zama sai ce ma Allah ne waye ce ku Allah waye bishiya Allah وإنما الاعتبار بالإيمان الشرعي أنا لوران دا إيماني نشرع المكتسب بالإرادة والعلم بعد البلوغ أنا تورورت سنة دنيا دا علمي بايا متن يا بلغا التي فطر الناس عليها wannan ita ce ɗabi'ar da Allah ya halicci mutane a kai wahiyar dinuhul islam shine addininsa na musulunci wafil hadisi أخرجه البخاري في سيه يادو تكين حديثي وند بخاري يفتد شي تكين إنغنتتل لتافنسا حديثي ندبو ليد أريوكو دا تمانين دبير ومسلم في سيه إمام مسلم ما يفد شي تكين إنغنتتل لتافنسا حديثي ندبو شدة دا أريتر دا عشرين دا شدة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث إن إمام أبو هريرة الله يددشي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي النبي يتي كل مولود يولد على الفطرة كون أبو هيفوة أنا عفنسني أكن فطرة معنا كان الدين الله فأبواه يهودانه إيا ينسى سوني ذات ميد شيب يهودي أو ينصرانه كو سميد شيء أن كريستا أو يمجسانه ko su mai da shi ba majuse in su yahudawa ne ya zamba yahude in ɗan kirista ne ya bi su in majusawa ne ya bi su ka matsalil bahimati kamar dai dabba hal tarafiya jid a'a kana ganin wadda take mai tauyayyen kaho asali tana fitowa ne halitta ta ubangiji dade ay ilzamuha kulzumci wannan fitra ta Allah la tabdila li khalqillah ba a musanya addinin Allah ay lidini ay la tubaddiluhu karku musanya shi bi an tushriku daga kai shirka ka musanya addinin Allah ikbarun bi ma'na al-amr ذلك الدين القيم والنشين الدين ميكك المستقيم أي ذلك توحيد الله الدين القيم كريت الله كوي شيني الدين ميكك ولكن أكثر الناس لا يعلمونكم sai dai mafiya yawan mutane da suke kafirai ba san haka ba wa illa lima lamma ashraku bihi shay'a in ba haka ba da ba sai shirka ba da shi munibina ai halil fa'ili aqim raji'ina ilaihi munibina ilaihi ku koma zuwa ga Allah ta'ala bi taubati da tuba wal ikhlas da yi domin sa ai mudiina fima amara bihi wa naha anhu kumar da'a cikin abin da ya umarni ko ya hani akan sa thumma shara fi bayanihi bi qawlihi sai shiga ya ci gaba da bayanin abun yace wattaquhu ku kiyaye dokokin Allah khafuhu ku tsorace shi wa aqimus salata ku tsaya da sallah wala takunu minal mushrikin kar ku zan daga cikin masu shirka da Allah mushrikai minal ladina farraqu dinahum daga cikin waɗanda suke mushrikai sun rarraba addinin su bi ikhtilafihim fi ma ya'budunahu suna sabani cikin abin da suke bautatawa ai fi kaifi au fi kaifiyati ko a wajen yanayin bautar wa kanu shi'an suka zan kashi kashi firaqan fi zalika suka rarraba cikin wannan kullu hizbin minhum bima ladayhim farihun kowace yanki ko kowane kungiya daga cikin su suna farin ciki ne da abun da suka rika ai musirruna lamba ta ɗaya mai ce kama qala Allah ta'ala فتقدعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون wato suka raba al'amarinsu a tsakaninsu daban-daban kowane ɓangare yana murna ne da abin da ya rika na gaba da gare shi ai musirruna masruruna ne ko kuna ainihin masu farin ciki ma'ajubuna kuna al'ajabi da shi وفي قراءة فارقون من الذين فارقوا دينهم أي تركوا دينهم الذي أمروا به ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وتويسن برع دين سدأك هوريس دشي وهذا تعذير للمسلمين wannan gargadi Allah yake ga musulmai min ikhtilafil mukhrij anil milla su bari yin sabani da zai fidda su ga addinin Allah aw min ayi ikhtilafin maradduhu alhawa ko kowane irin wato sabani wanda makomarsa dai san zuciya ne warada fi hadisi as-sahih alladhi akhrajahu ibn majah fi sunani ya zo cikin ingantaccen hadisi hadisin da ibn majah ya fitar da shi cikin sunan nasa hadisi na 3993 an anas bin malik qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم hadisin daga Anas dan Malik ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna bani isra'ila inna bani isra'ila iftaraqat ala 71 firqa banu isra'il sun kasu kashi 71 in an ce banu isra'il sune yahudu da nasara وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة النبي تلي الأمة ستفترق دسنوذا سرربا على اثنتين وسبعين فرقة حركشي سبعين دبيو كلها في النار دكان سوء متنى إن جاء النبي كاقع الأمر النبي نه بيتي الدين سبزي ربوبا a yace al'ummarsa za su rabu kashi saba'in da biyu dukansu ‘yan wuta ne sai kashi ɗaya wanne ne kashi ɗaya wahiyar jama'a sune ahlus sunna wal jamaa wa fil hadith alladhi akhrajahu al bukhari yazo hadisin da bukhari ya fitar hadisi mai lamba ta 3414 da wadda muslim ya fitar hadisi na 1064 an abi sa'id al-khudri annahu qala daga imam abu sa'idin al-kudri Allah kare yadda gare shi yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa yakhruju fikum qaumun tuhaqqiruna salata tahqiruna salatakum ma'a salatihim wasu mutane za su fito a cikin ku wanda in kuka ga sallarsu sai ku walakantar da taku sallar wa siyamakum ma'a siyamihim in kuka ga yanayin azuminsu da naku azumin sai ku walakanta naku saboda kuna ga kamar ku ba ku iya ba wa amalikum ma amalihim aikinku kuna walakanta shi in kun kwatanta shi da nasu aikin wa yaqra'una alqur'ana suna karanta alqur'ani la yatajawazu hanadirahum qur'anin baya ketare makoshinsu yamruquna min ad-dini suna fita daga addini kama ya murku samu minar ramya kamar yadda kibiya take fita daga jikin baka yanzu rufin nasli fala yara shay'an mutum ya duba ainihin annasal shine abin da ake ja na kibiya din ba zai ganshi ba wayan zurfil qadhi ya duba wannan sandar kibiyar fala yara shay'an wayan zurfil rish akwai gashi da ake sawa a jikin kibiya ba zai gaba wai tamara filfirak amma yana jayayya akan filmi ne wai tamara filfauki ko yana ainihin jayayya dangane da abin da yake sama wafi hadisin lazi aka rajahu musulun fi sahihi ya zo a wani hadisi da imam musulun ya fitar cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 1920 an saubana قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال دائفة من أمتي ظاهرين على الحق wasu jama'a ba za su gushe ba suna taimakawa suna kan gaskiya la yadurruhum man khazalahum duk wanda ya rabu da su ko ya rabar da su ba zai cutar da su ba hatta ya ce amrullah wa hum kazalika har sai al'amarin Allah ya zo alkiyama ta yi suna kan haka na'am haka ne ko? na'am
وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه هكا ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون
na'am Allah yace wa idza massan nasa burrun idan wata cuta ko talauci ya shafi mutum wanda yake kafiri dubi lamba ta daya kama fi qauli ta'ala wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima idan wata cuta ta shafi dan adam da'ana li janbi sai ya kira mu yana kushin gide akan kuibinsa aw qa'idan ko yana tsaye au qa'ima ko yana zaune au qa'iman ko yana tsaye falamma kashafna anhu dhurruhu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massa Allah ya ce in muka yaye masa cutar sai ya tafi kaman bai taba roƙon mu ga wata cuta da ta shafe shi ba haka ɗabi'ar ɗan adam take hatta a ubangijinsa balle a kai da haka za ka ga mutum ka kyautata masa shi kuma nema yake ya halaka ka kai masa yana gaba kai masa ba to haka dan adam butulu ne kazalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun haka aka kawatawa masu israfi masu shishigi irin abin da suka zan suna aikatawa wa qawluhu ta'ala wa idza massa wa idza massa al insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi idan cuta ta shafi dan adam sai ya kira ubangijinsa yana mai komawa gare shi thumma idza kawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl in Allah ya musanya cutar ya maida ita ni'ima sai ya manta abin da da yake roƙon Allah a jaye masa waja'ala lillahi andada ya koma ma yana sanya wa Allah kishiya li yudilla an sabilihi dan dai ya bata ga barin hanyar Allah qul tamatta bi kufrika qalila Allah ce ka ga masa ya dan ji dadi kadan da kafircinsa innaka min ashabin nar lalle mai yin haka yana daga cikin mazowa wuta wa qala ta'ala walau rahimnahum wa kashafna ma bihim dhurrin min dhurrin wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi dughyanihim ya'mahun Allah ce walau rahimnahum da za mu ji kansu wa kashafna ma bihim min dhurrin miyaye musu abin da yake tare da su na cuta lalaju fi duguyanihim ya'mahun da sai su zurfafa cikin batarsu suna ta ɗemuwa haka batacce yake Allah ka kiyashe mu to wa idza massan nasa dhurrun idan tsanani ya shafi dan adam da aw rabbahum munibina ilayhi sai su kira Allah kadai ba za su kira shehu tijjani ba a lokacin ba sa cewa sidi abdul kadiri yana cikin jirgin sama ya jidiri ya canja zai ce shehu wane shi Allah zai kira sai ya ji jirgin ya taba kasa tuku sai ya ce salatul fati ta yi har ya sauko Allah sauƙaƙe thumma idza azaqnahu minna minhu rahmatan azaqahum thumma idza azaqahum minhu rahma sannan idan Allah ya ɗanɗana musu wani rahama ta jin kai kamar ruwan sama in kana shiddatu bi qahadin in tsananin kamfan ruwan sama ne sai ruwa ya samu aw yakshifu durrahum ko yaye cutar idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai ga wani bangare daga cikin su su zan suna shirka da Allah hadhihi adatun nasi amma wannan shine al'adan mutane baki da yad'una lillahi liyarfa anhum ad-durra suna roƙon Allah ya yaye musu cuta fa idza kashafahu anhum in Allah ya yaye musu shakarahul mu'minuna masu imani sai su gode wa Allah wa'ada ila shirkihim almushrikuna in mushrikai ne sai su koma shirkar su wa alaihi alaya amma wannan ayar ta zama gama gari akan haka duka gaba daya sai ce liyakfuru bima atainahum dan su kafirce dangane da abin da muka ba su urida bihi at-tahdid wannan narko ne ayyushrikuna bi rabbihim suna shirka da ubangijinsu kufuran bima atainahu dan su kafircewa abinda Allah ya basu Allah ce fatamatta'u ku dan ji dadi fi hayatikum ad-dunya a rayuwarku ta duniya fa sawfa ta'lamun da sannu za ku sani aqibata tamattu'ikum fihi karshen jin dadin sai ya koma kuma wahala fihi iltifatun al-ghaiba am amzalna alaihim sultana Allah ce ko dai mun saukar musu da wata hujja ne wa kitaban ko wani littafi fa huwa yatakallamu littafin yana magana ai takallama dilalatu karatu ko magana irin ta kafa dalili bima kanu bihi yushrikun da abin da suke shirka da Allah da shi ay ya'muruhum bil ishraki wal jawabu la Allah ne ya hore su da shirka a'a Allah bai ce su shirka da shi ba to ina ga akan wannan za mu takaita kuna da wani to babu ko za mu takaita akan wannan in allah maɗaukaki ya kai mu washe gari za mu ɗora daidai kan aya ta 36 wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala albarkar wannan wata mai albarka mu masu laifi ne mun yi furici da laifinmu ya ubangiji abinda zai sanya fargaba da firgici a zukatan musulmi inda duk suke a duniya Allah ka yaye musu wannan bala'i na coronavirus ya Allah mun tuba ka yayi mana shi Allah ka ba mu damar tsaye da ibadarka a wannan wata mai alfarma watan da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke murna da zuwansa in ya zo tafiya suke kuka ya Allah madaukaki muna roƙonka ka dawo mana da amincinmu ka ba mu damar mu bautata maka ya Allah shugabanninmu masu ɗaukan wannan matsala ta coronavirus a kan siyasa ko neman a ba su kuɗi ko abin da ya kama da haka Allah ka shiryar da su Allah ka sanya musu tausayin wadda ka ba su jagoranta Allah ka saukar mana da ni'ima Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka janye mana musifa da bala'i a inda duk yake اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين